take da rufa iri daban-daban fala ta ima ta kulwa ba ta iya gane abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bal la'anahumullah a zuciyarsu tana nan kamar ta kowa amma abin da yasa ba za su yarda da gaskiya ba ba za su karba ba Allah ya la'ance su abadahum an rahmati ya nesanta su daga rahama wa khazalahum anil qabul ya tabar da su daga a ce sun karba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi faga abi kufre da sababin kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne suke imani imanuhum qalilun jiddan imani daga yahudawa kankani ne kwarai kadan ne a cikin su za su karbi imani amma mafi yawan su ba sa da su imani wala ma ja'u kitabu min indillah lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah musaddiqul lima ma'ahu littafin da yake ya gaskata abin da ke tare da su min at-taurati ne daga at-taura wa huwal qur'anu shine qur'ani in kanu min qabla yastaftiuna ala allazina kafaru da can kafin zuwan qur'ani kafin bayyana manzo sallallahu alaihi wasallam kala baje kafin zuwan sa sun kasance suna neman taimako bisa wa'anda suke kafirai yastankiruna suna musu abin da kafiran suke kai ya quluna wato yastansiruna yastansiruna ba kafi bane sadi ne yastansiruna suna neman taimako yastansiruna ala allazina kafaru ya quluna suna cewa lamun sunna alaihim ubangiji muna roƙonka ka taimake mu a kansu bin nabiyil mab'usi akhirar zamani da annabin da za ka aiko a ƙarshen zamani hada du'a'u wannan ita ce addu'a da suke kabla itiyani nabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan annabi gare su falan ma ja'ahum ma arafu amma lokacin abin da suka sani lokacin da abin da suka sani ya zo musu sun san cewa lalle Allah zai aiko annabi a ƙarshen zamani to da aka bayyana musu annabin nan gashi ya zo min alhaqi abinda suka sani na da gaskiya wa bi sattu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kafaru bi a maimakon su imani sai suka kafirce da shi hasadan wa khawfan ala ri'asa dan hasada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan tsoron kada shugabancin da suke da shi ya gushe daga gare su falanatullahi alal kafirin kai la'ana Allah ta tabbata akan kafirai wato inda za a kawo alaihim sai aka kawo suna zahiri da nuna cewa su ne kan gaba ma a kafirci da kafirci kafirci ne amma ba kafirci mai muni irin kafircin yahudawa wanda sun san gaskiya amma tare da haka suke juya mata baya bisa mashtarau bihi an fusan kai abin nan sai da kawunan su da shi menene shi an yakfuru bima anzalallahu wato kafircin su kufruhum an din masdariya ce shi yasa ya fassara an ya kafuru din da kufruhum inda za a yi tawilin an din da silatta da masdari ka shine kafirce wasu da abinda Allah ya saukar min alqur'ani na daga qur'ani bagaya dan suna hassada a suna yin hassada akan an yi nazilallahu cewa Allah ya saukar min farlihi daga baiwarsa ya saukar da wahayi alaman ya sha umin ibadi ga wanda ya so daga bayi su me ya jawo kafircewa su hassada ba wanda yake kan gaba wajen hassada da kyashi da kwaɗayi irin ba yahudi yahudawa sun tara wannan miyagun sufofin suna hassada ga duk bayi suna kyashi kuma sun fi kowa tsananin kwaɗayi yadda za a faɗa wa ta jiran nahumu a harasan nasi ala haya fa ba'u wannan ne yasa suka dawo bi garabe da wani fushi min Allah daga Allah bi kufrihim da sababin kafircin su ala garabin tare da wani fushin kuma istahaqu wato wannan ala din mai ma'anar ma'a ce ala ta kan zo da ma'anar ma'a fishin da yake sun cancanta da can kabul tun da can bi taurati da sababin tozarta a taura wal kufri bi isa da kafircewar da suka yi da annabi isa tun da can sun yi wa Allah laifi sun tozarta a taura bayan kuma sun tazauta attauran nan allah ya aiko annabi isa ko sa ko masu riko da attaura gaba ɗaya suka sake shi ma suka kafirce da shi shi yasa nan ma suka sake wa allah wani laifin sannan kuma allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama hassada ta sa su suka ki yadda da shi shi yasa sai suka sake samun wani fushi daga Allah shi yasa su fushin da suka samu garabun ala garabi fushi ne bisa wani fushin wani kafiri na zaba muhimmin kafirai azaba ta wulakanci ta tabbata gare su wai za ki zo ihanatin ma'abucin wulakanci wai za ki lalahu duk sanda za a ce da yahudawa aminu bima anzalallah ku tsaya ku imani da abin da Allah ya saukar ma alqur'ani ku imani da qur'ani kalu sai su ce numinu ma unzila alaina ai su dai sun yadda da abin da aka saukar gare su ai taurati sun yadda da taura kala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce kafuru na bima rabu su dinnan kuwa sun kafirce da abin da yake bayan at-taura wal halu annahum yakfuruna bima ra alhali su dinnan sun kafirce da duk wani abu wanda yake ba at-taura ba bima suwa duk abin da yake ba at-taura ba suna ganin ba gaskiya bane a ce Allah ne ya saukar wahul qur'anu shine qur'ani sun ba su yadda da qur'ani ba yanda ma ba su yadda da injila ba yahudawa ba su yadda da injilar da Allah ya saukar ga annabi Isa ba wa huwa al-haqu alhali ko qur'anin nan gaskiya ne musaddiqan limama yana gaskata abin da ya tabbake tare da suna daga attaura qur'anin nan ya zo da cewa attaura gaskiya ce Allah yana faɗa mana qur'ani inna anzalna taurata fiha hudan wa nur ya kun bi hannabiyuna allazina aslam lil ladzina hadu wal rabbaniyina wal ahbar bimastufiru wal rabbaniyuna wal ahbar bimastufizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada kul ce ne da su falima takatuluna anbiya Allah me ya jawo me ya jawo kuka kashe annabawan Allah min qablu tun ada in kuntum mu'minin inda kun yarda da attaura ai da kuke cewa kun yarda da attaura ku kanku kun san ba ku yarda da ita ba da kuke cewa kun yi imani da attaura ku kanku kun san ba ku yi imani da ita ba dan ku attaura ta zo da cewa ka a taba annabi mara abin da yake annabi ya cancanta a cikin al'umma shine a girmama shi a kekanin girmamawa to amma ku dinnan sai gashi kuna kashe annabawa to ku ne za ku ce yanzu kun yarda da attaura in kun sadiki na fi annakum amantum bit taurat in dai kuna da gaskiya a cikin cewa ko dinnan kun imani da attaura attauratu na hadan katalin anbiya attaura ta yi hani daga kashe annabawa wa garkatartul anbiya gashi ko kun kashe annabawa walaqad ja'akum Musa bil bayyinat hakika annabi Musa ya zo muku da hujjoji daban-daban wanda za su sa ku yi imani kala a sa kamar sandan da Allah ya hore masa wanda take komawa macijiya wal yadi kamar hannun da aka hore masa wanda yake fitowa fari mai haske wa falkil bahari kamar yadda aka keta kogi dan a tserar da ku tis a ayat an ba shi ayoyi daban-daban har guda tara in ba tasul ilimin badi amma kuma a ƙarshe kuka rike dan maraki bayansa kuka rike dan maraki bayansa wato wa antum zalimuna ilahan kuka rike dan maraki a matsayin wanda za ku bautawa kun san ku dinnan azzalimai ne bitta hazihi da rukon dan maraki dan maraki wanda a gaban ku aka kera ya cancanci ku ce shi za ku bautawa abinda aka yi a gaban ku wai za su na misa ku tuna yadda muka rike alkawarinku lamma kulli ful amala bit taurati wakacin da aka kallafa wa yahudawa yin aiki da attaura imtana'u sai suka hana ayran kuma warfa na fauka kuma dora tuna yadda muka daga dutse burbushinku aljabala dutse hinan tana'atu yayin da kuka ki min kabuli ha daga karba attaura liyas kuda alaikum dan dutsen ya faɗo gare ku wa kulna muka ce da ku ku zo ma atana ku ku rike abin da muka ba ku bi kuwatin da karfi bizid da kokari wasu shahadin da tsayawa tsayin daka ku yi riko da shi wasu ku saurari ma tumaru na bi abinda ake umarta ku a cikin wannan abin da muka saukar muku sama a kabole ji na karba kalu amma a maimakon su karba din sai suka ce wato a sami ina kaulaka mun ji maganar da kake mun ji maganar da kake faɗa wa asaina amraka amma mun saba umarninka ba mu yadda da umarnin da kake bamu ba sun ji dai da kunnuwa amma kuma a zuci ba su yadda ba wa ushribu an shayar musu al'ijila san maraki fi qulubihim a cikin zukatansu a wato an sanya san dan marakin nan a cikin zuciyarsu ya zama kamar wani abu ne da suka sha ya cuɗanya da jininsu abu mutum ya sha ya cuɗanya da jininsa to kuma ya za a yi raba shi da shi ai ba zai iya rabuwa da shi ba ai halada hubbuhu quluban san dan marakin nan ya cuɗanya da zukatansu kama yu halidu sharabu kamar yanda abin da aka sha yake cuɗanya da jiki bi kufrin me ya kawo haka kafircinsu kullum ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam bi sama ya murkun bihi imanukum kai irin wannan abu da imaninku da attaura yake dora ko a kai ya yi muni in ka da imani bi taurati ya zama tarawa inda kun idan dai yadda ku da attaura ya zamo haka zai hukunta a wajen ku to fa bisal imanu imanukum ya zamo imanin da kuka yi za a ce ya munana a matsayin imani wannan ana faɗa wa yahudawa amma magana ce wadda yake a iya cewa za ta jage zatta a kan wanda suke maganin kansu musulmi a ce mutum yana ganin kansa musulmi ya yi imani da ƙur'ani ko ya ce ma bayan ya yi imani da ƙur'ani bara ya tsaya tsayin daka ya fahimci ƙur'ani ko ya koyi ƙur'ani ya san me yake ciki ya san addini amma ya zamo duk wannan ba yana yi bane dan ya sanya zai dawo ya bauta wa Allah ba yana yi bane dan ya sanya zai dawo ya kiran bayi zuwa ga Allah ya zamo an koma an ba Allah dan a samu tsira a'a yana yi ne dan ya cimma wata manufa tasa ya koyi ilimi ne dan ya dawo yana jayayya da malamai ko ya koyi ilimi ne dan ya dawo ya rudu bayan Allah a maimakon ya fito musu da addini ya zasi ya dawo a fito musu da son zuciyarsa yake yi kokari yake kawai ya dora su akan son zuciyarsa to ai wannan abu ya yi muni ya yi muni ana tsayawa ne a san addini ana tsayawa ne a ilimi a addini dan a fi tsayawa wajen bautar Allah subhanahu wa ta'ala dan a fi jan hankalin bayin Allah zuwa yadda za su bauta wa Allah amma a ce an yi dan wata manufa daban ai wannan abu ya yi muni wannan abu ya yi muni kwarai in kuntum mu'min in dai ku mummunai ne in dai ku mummunai ne kamar da antum irin yadda kuke faɗa ul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka da lakum daru lahiratu inda la khalisatan idan gidan lahira ta zamo taku ce ku kadai yahudawa suna faɗa cewa ai aljanna ta su ce su kadai ya rasulullah ka faɗa musu in yadda kuke faɗa gaskiya ne cewa aljanna ta kuce ko kadai min duni nasu banda sauran mutane kamar za amtun irin yadda kuke faɗa fata man nawul mauta to ga abin da za ku yi ku nuna da gaske ne shine ku yi burin mutuwa inda duk abin da kuke da shi a duniya ai kun san na lahira ya fi ko kun san na aljanna ya fi to ku yi burin mutuwa man in ya so sai ku koma ga aljannan nan in kun dumsa da in dai kuna da gaskiya lalu su yahudawa sun ce innahum abna'ullahi wa ahibba'u wai su dinnan maso ƴaƴan Allah ne masoyan Allah wal jannatu ba su satu sun ce aljanna ta su ce su kadai to aka ce tamannawul mauta iza to ku burin mutuwa walan ya tamannawul mauta alhali bayan da za a yi su yahudawa nan su yi burin mutuwa walan ya tamannahu abadan bima qaddama taydihim bayan da za a su yi burin mutuwa har abada wannan yana daga mu'jizar qur'ani shi kansa qur'ani mu'jiza ne ya zo da ijazi gaji da halitta gaba ɗaya daga a ce sun zo da kamarsa sannan kuma qur'anin nan ya kunshi mu'jizozi da yawa ta bangarori daban-daban yana daga bangarorin mu'jiza da qur'ani ya kunsa ba da labari da abin da zai zo qur'anin nan ya faɗa wa yahudawa cewa ba za ku iya burin mutuwar ba ba za ku iya burin mutuwar ba har abada suka kasa din kuwa yau da saukar qur'ani fiye da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu har yau yahudawan nan sun kasa burin mutuwa bi ma kada mace dai saboda abin da hannayensu ta gabatar sun san abin da suka aikata min kore min nabi wato ana nufin abin da suka aikata amma sai aka ce abin da hannayensu ta gabatar da anna aksaral af'al tuzawar biha da mafi yawan ayyuka ana gogayya da ita ne da hannu shi yasa wannan majazi ne mursali min da lakil ba'ar wa iradatul kulli abinda suka gabatar min kurin bin nabi daga kafircewar da suka yi da annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya kafirce ko da annabi ai ba shi da komai a lahira na ni'ima azaba ce gaba ɗaya take fuskantar sa wallahu alim bizalim Allah masani ne da wanda suke azzalimai alkafirina wanda suke kafirai wala tajidanna wallahi za ka sami yahudawa nan an kawo lamiri na muhadabi amma ba wai ana nufin muayyani ba inda malaman balaga suke faɗa ne wani lokacin akan yi amfani da lamiri na muhadabi amma ana nufin umumi inda mai mi'atul ma'ani yake faɗa wal aslu fil khidabi lil muayyani wa tarku fihi lil umumi al bayyin shi yasa duk wanda ma zai tsaya yayi lura a cikin halin yahudawa to lalle wallahi sai ya same su na harasan nasi sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayi a lahaya bisa rayuwar duniya yau ba yahude ya fi kowa son rayuwar nan ta duniya wa min allazina ashraku kai sun fi son rayuwar duniya ma fiye da mushrikai gashi dai su suna cewa sun yadda da Allah sun yadda da komawa zuwa ga Allah amma gani sun fi yahu mushrikai tsananin son duniya تجد حرص اليهود على الحياة وعلى الدنيا أشد من حرص المشركين ذاك سامك أن يهودا وابسا رايوة kwaɗayin yahudawa bisa duniya ya fi tsanani fiye da kwaɗayin kafirai ya waddu ahadun ɗayansu ya tamanna zai ringa burin lauyu amaru alfa sanati ina ma za a raya shi shekara dubu ta amirahu wato da ya kawo ta amirahu shau yana nuna mana lauɗin masdariya ce ana an faɗa cewa ita lau tana zuwa a matsayin masdariya in ta zo bayan abin da yake nuna tamanni wa masdarin min ba'di wadda awayawat ko kuma da suyudi yake fada a alfiyarsa ta nahawu farida walau kama bitilu mufhimi taman walau kama bitilu mufhimi taman tamirahu alfa sana yana burin ina ma a ce za a raya shi shekara dubu wato ta'amira din masdari ne amma ammara yana ta'adda ga maf'ulai biyu shi yasa yanzu an rafa masdarin ne wanda masdarin nan zai aiki kamar aikin fi'il an rafa shi ga maf'ulin sa na farko shine lamirin nan hu alfa din shine wato maf'uli na biyu wa ma huwa ai ahadun ɗayan nasu ba yanda za a yi an yi ammar a ce dan ya samu doguwar rayuwa a duniya a ce bi muzahazihihi haka din zai nisanta shi mubidihi zai nisanta shi min al'azabi daga azaba duk daɗewar bawa wanda ba makawa sai ya bar duniya to me amfanin daɗewar ma ai abin nema shine karshen ta kyau garin karshe ta kyau ko an daɗe ko ba a daɗe ba an tsira amma me amfanin an daɗe a duniya amma kuma karshe ba ta kyau ba wanda ba makawa sai an bar duniyan nan an koma can wa hadha tamir wannan barin sai dade din la yu'iduhu ba zai nisanta shi ba minan nari daga wuta wallahu basirun bima ya'malu Allah yana ganin duk abin da Yahudawa suke aikatawa ba Yahudawa ba ma duk bannan da wani mai banna yake yi to Allah yana ganin sa yasa duk mai banna kada ya dauka Allah ya kyale shi Allah ba ya kyale shi bane akwai rana kama kul ce ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me kana dole jibrila wanda ya ce shi a rayuwa yana gaba da mala'ika jibril sababin nuzul hadhihi al-aya sababin saukar wannan aya anna abdullah ibn suriya shi abdullah ibn suriya wanda shi bayahude ne shi yasa wannan ci gaba ne da bayanin yahudawa irin bannan yahudawa yana cikin bannan yahudawa gabar da suke da wasu maɗaukaka bayan allah wanda allah ya zaɓe su kuma a yanzu ake samu a cikin masu da'awar musulunci masu kwaikwaita su a wajen irin wannan sai Allah subhanahu wataala ya bayyana ya zaɓi bayansa ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi sahabban da suke tare da shi Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddawu alal kuffari rahama bainahum ya faɗa duk sufofin su cewa madaukaka ne amma wani daga baya kawai ya zo ya ce ai shi ban da wani cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko ban da wani cikin matan manzo sallallahu alaihi ban da wanci baya yi da ita a irin nan yayi koyi da yahudawa ne yahudawa ne Allah ya zaɓi bayansa ya ba su matsayi amma suka ce su wane ko wane a cikin bayin nan da Allah ya zaɓa bai musu ba su gaba za su yi da shi kaga tun a nan ba wayewa Allah musu kenan Allah ya zaɓi bawansa ya ba shi matsayi kai ka zo ka ce kai baka yadda ba su wannan masu dangantaka ga musulunci masu irin wannan sukan fake da wasu dalilai raunana abinda bai kai dalili ba aka kawai mutum ya ce ai san iyalin gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallama yake nuna masa ya gaba da wani cikin sahabbai to ba san iyalin gidan annabi da zai sa a yi gaba da wani cikin sahabban manzo Allah duk wanda ya da'awar haka to fada yake ba masoyin iyalin gidan annabi ne da ya so iyalin gidan annabi da ya so sahabban manzon Allah gaba ɗayansu iyalin gidan annabin masoya sahabban manzo ne gaba ɗaya shi yasa sai da na Ali ya sa wa ma wasu daga 'ya'yansa sunayen manyan sahabban ya yi ya'ya su dalhatu su zubair duk akwai a 'ya'yansa ko a 'ya'yan 'ya'yansa wanda yake an sa musu wannan suna ganin girman masu amsa sunan na farko shi yasa wani zo daga baya ce ai yana da wata hange to hangen ba nasa bane yana sai da na Ali dare Allah ta'ala mai yake faɗa ne da ya karanta ayar wanda za'ana ma fi sudurihim min gilli ihwana yace ina sa ran da ni da Dalhatu da Zubairu ya zama wannan ayar duk ta hau kan sai wani a cikin wanda suke kusa da shi yace ya amiral mu'minin ya mutanen da muka yaka ka dawo ka ce mana kuma wai a gaba wai a lahira Allah zai sulhunta ku duk ku shiga aljanna gaba ɗaya ya ce tashi ka bani waje in ni da zubairu da dalhatu ba mu shiga cikin wannan ayar ba to wa kake zaton zai shiga wa kake zaton zai shiga shi yasa wajibi ne duk wanda Allah ya girmama to a girmama shi in dai an yadda da Allah an yadda da maganarsa Allah ya faɗa wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladzina tabi'uhum bi is wal ladzina tabi'uhum bi isanin radiyallahu anhum qararu anhu yasa ne zo daga baya ce shi bai yadda da su ba ai kansa yake faɗawa ba Allah ba Allah Allah dai ya riga ya yadda da su to a yahudawa abdullahi bin suliya ɗaya daga cikin malaman su rakiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya hau ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam huwa kana ra'isa qaumi fil yahudiyya abdullahi bin suriya shine jagoran mutanansa a yahudanci fata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu as'ilata ya tambaye shi wasu tambayoyi wa qala lahu yace da manzo Allah as'aluka as'ilata ina da wasu tambayoyi da zan ma idza ajabtani an ha uminu bi in ka bani amsa amsa ka ta dace to ni zan yarda da kai kaifa naumuka da farko ya ce ya kake bacci kada rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya amsa masa da cewa tanamu ainaya wala yanamu kalbi aini yanda nake a bacci idanuna ne kadai suke bacci amma zuciyata ba ta bacci ba ta bacci kala Abdullahi Suri ya ce sadakata eh wannan magana ta ka tayi daidai kayi gaskiya haka za ka rana fi taura haka baka karanta a taura cewa kai dinnan za ka bayyana da wannan sifa cewa in ka yi bacci to idanunka ne suka yi bacci amma zuciyar ba ta yi bacci ba qala lahu ablan rasul ya sake cewa da annabi lim yakunu luladu taratan yushbihu aba'ahu wa amamahu laysa fiha adna shabahin bi ummahati wa ahwalihi ya ake ne yaro wani lokacin sai a haife shi ya kama da dangin wajen ubansa ya kama da 'yan uwansa na uba gaba ɗaya a ga bai kama da uwarsa ba bai kama da 'yan uwanta ba ya haka yake afuwa قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم أنسى مثلا cewa يحمى على ما هو يكون شبه له ai shi yaro ana halittarsa ne daga maniyin uba da maniyin uwa amma duk wanda a cikin su ya zamo nasa maniyin shi ya firin jaye sai ya zamo ɗaya ya fi kama da shi إذا وقع الجماع الذي أنزل أول يهلك يخلق بمائه بادن الولد والذي على مائه يخلق بمائه ظاهر الولد shau ya ce abin da yake afkuwa in an samu tarawa tsakanin namiji da mace to wanda maniyinsa ya fara zuwa wannan maniyin nasa da shi ake halittar cikin ɗa wanda yake kuma maniyinsa ya fi rinjaye to sai ya zamo a halicci mabayyani sifa mabayyaniya ta da daga wannan maniyin sai ya zamo ya yi kama da shi bai sai rushe ba lilazi alaba sai kamar ta zamo ga wanda maniyinsa ya fi rinjaye ƙara lahu sadakata ibn suri ya ce eh wannan ma da ka faɗa ka gaskata ƙara lahu abdullahi suriya ya ce da shi ya sake cewa da manzan Allah a habirni amma harrama Isra'il ala nafsi ina so ka bani labari wani abu ne ne wasu dabbobi ne annabi hako ya haramta wa kansa ce قال له الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الى ابلام سوريا لهم العبل والبانها abin da ya haramta wa kansa naman raƙuma da nunan raƙuma wa zalika annahu marira mararan shadidan yanda abin ya faru annabi yaqub ala nabi na wa alaihi salatu wassalam ya yi rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani fana zara in shafahu Allah min zalika almarar la yatrukanna ahabba da'ami ilaihi la yatrukanna ahabba da'ami ilaihi sai ya bakanta cewa wallahi Allah ya warkar da shi daga wannan rashin lafiyar wallahi sai ya bar mafi soyuwar abinci gare shi wa huwa alhamul ibil wanda shi ko ba abin da ya fi so irin naman raƙumi wa a habba sharabi ilai sai ya bar mafi soyuwar abin sha zuwa gare shi wa alaban ibn shi ko ba abin da ya fi so irin nonon raƙumi qala lahu sadaq da manzo Allah ya faɗa haka ibnu siriya ya ce eh wannan ma kai gaskiya haka ne abin yake a habirni ma nazulu ahlul janna awwala riyafatihim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi to ina so ka faɗa min me farkon abin da ake saukar yan aljanna da shi farkon zuwan su ga Allah tabaraka ta'ala in zai shiga aljanna me farkon abincin da ake kawo musu a matsayin sauka abincin sauka kallon nabi sallallahu alaihi wasallam kabidul hut annabi ce masa hanta ce ta kifi kana lahu sadaka sai abdullahi suri ya ce eh nan ma kai gaskiya alan bake su'alun wahid amma ya rage tambaya daya labir ne amma ya cika bilwahi min almalaka ina so ka bani labari ka faɗa min a mala'iku waye a cikin su yake kawo ma wahayi qala lahu rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi zalika jibril ai malaika jibril malaika jibril ne yake kawo min wahayi qala sai Allah rasul yace ah absatul kalam jibril kai wannan magana ba ta daɗi ba duk ma abin da ka faɗa kuma ka bata shi a ƙarshe jibril ne yanzu yake kawo ma kaza adu lana ai mu a mala'iku ba wanda ba masu irin jibrilu law kana mika'ilu ladhi yati bil rizqi la amanna bika da a ce mika'ilu ne yake kawo ma aike wanda shi yana zuwa da arziki ne da mun yadda da kai walakin da jibril allazi yati bi shadaid wal halak wa harabid diyar wa harabid diyar hadha la amma ka ce jibril ne yake kawo ma aike ko mu yadda da kai ba ba zai taba safuwa ba jibril ne shine yake zuwa da tsanance tsanance da halaka da rusa gidan daji قال له عمر بن حداد sai sai na umar ya ce da shi ma nisbatu jibril min Allah tabaraka ta'ala me matsayin kai da kake cewa ba za ka yi imani ba dan an ce ma ai mala'ika jibril ne yake zuwa da wahayi me matsayin mala'ika jibril ne a wajen Allah qala lahu sai ibn suyud ya ce jibril ala amini tabaraka ta'ala mika'ilu ala asari ai jibrilu kamar yana tsaye ne a daman ubangiji mika'ilu da hagun da shi qala umar kaga shi kansa ya yadda cewa jibrilu mai matsayi ne wajen Allah amma kuma tare da haka yake cewa ba zai bada gaskiya da shi ba shi yasa kaga ta nan namun malamai da yawa na tarihi suke cewa ai yahudawa aqidar su ta faro ne daga wato yahu'am shi'awa aqidar su tana da dangantaka da yahudanci ta faro ne daga yahudawa daga yahudawa sun yadda mala'ika jibrilu mai matsayi ne wajen Allah amma kuma tare da haka suka ce saboda an ce shi yake kawo wahayi to su dinnan ba ma za su imani ba wannan malamin nasu yake cewa shi ba zai imani ba kala sai na mare ce ba za min muwafaqat umar wannan yana daga cikin gurare wajen guda goma sha hudu da qur'ani ya zo dacewa da yadda sai da na umar ya faɗi magana yadda jalaluddin suyudi ya yi kasida kadfu samar fi muwafaqatu umar kadfu samar fi muwafaqatu umar ya sa ili wal hadisatu taksuru عن الذي وافق فيه عمر وما يرى أنزل في الكتاب موافقا لرأي الصواري خذ ما سألت عنه في أبياتي معلومة منظومة تامن من شتاتي ففي المقام وأسارى بدري وآية تزاهر والستري لاتكي كتاب ذكر جبريل لأهل القدر وانا وجن كينا وذكر جبريل لأهل القدر آه إن كان الأمر هكذا in dai lamarin yadda kuka faɗa ne wa kuntum aduwar jibril kuka ce ku gaba kuke da mala'ika jibrilu labudda an ta kono aduwar mika'ila to ai lallai kan gabar taku za ta hada da mika'ilu ayran kuma wallahu tabaraka wa ta'ala a walillahi tabaraka wa ta'ala za ku yi gaban ma da Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ne ya ba mala'ika Jibrilu matsayin da yake da shi kuma shine yake aiko shi da aikin ba Jibrilu bane ya tashi ya ce ni za a aika Allah ne ya aiko shi ka kala sai ibnu sir ya ce la mu ba ba gaba da mika'il ba ba gaba da Allah na na ba mika'il ba da jibril wai su suna gaba da mika'il ne an suna son mika'ilu amma suna gaba da jibril su yahudawa suna son mala'ika mika'il amma suna gaba da mala'ika jibril Allah ta'ala shine ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar kul man kana duwal jibril shi ne da su duk wanda yake gaba da mala'ika jibril fa lai mutu ya zanto abin da ya rage masa sai dai ya je ya mutu da fushi sai dai fushinsa ya kashe shi kamar yadda wanda duk yake gaba da sayyidina abubakar ko yake gaba da sayyidina umar to ai sai dai ya mutu da fushi a sayyidina abubakar yana da matsayi wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba wanda yake da wannan matsayin a cikin sahabbai sayyidina umar yana da matsayi madaukaki wajen manzo bayan matsayin sayyidina abubakar da zan da yace zai gaba da su ko yace zai gaba da sayyidatuna aisha wadda take da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin da ba wata mace ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hadija da ta samu wannan to shi ma sai dai ya je ya kashe kansa da fushi fa innahu nazzalahu shi malaika jibril shine ya saukar ya zo da ayil qur'ana qur'ani ala qalbika da zuciyarka ya rasulullah bi iznillah da yardar Allah kuwa musaddiqan lima bayna da halin kasancewa qur'anin nan ya zo da gaskata baki ɗayan abin da yake ya sauka kafin shi min alƙabla abin da yake kafin shi min alkutubi na daga littattafai wa huda ya zo a matsayin shari'a min alalati daga bata in dai za a yi aiki da qur'ani to za a bar duk abin da yake bata wa bushra ya zo a matsayin albishir lil mu'minin ga wanda suke mu'mine yana faɗa mu'mine ga matsayin su wajen Allah man kana duwalillah wanda duk yake gaba da Allah adawatahu li jibril adawatuhu li jibril game da yake ga malaika jibril aksabatu adawatahu lillahi tabaraka ta'ala ita ta sa ya zo mu maki ne na Allah tabaraka ta'ala wanda dai yace zai gaba da malaika jibrilu to wannan gabar tasa da malaika jibrilu za ta sa ya zamo mai gaba ne da Allah tabaraka ta'ala wa malaikatihi ko yake gaba da malaiku jami'an gaba daya wa rusuli ko yake gaba da manzanni al'anbiya annabawa wa jibrila yake gaba da jibrila wa mika'il da mala'ika mika'il allazi qalu innahu sadiqun wanda su yahuda suke cewa wai shi mika'ilu ai abokin su ne fa inna la adu lil kafirin to Allah ai mai gaba ne da kafirai wato makiyin kafirai ne baya son kafirai shi yasa nan wato aya ta kunshi idnabi bi zikirin wato da aka abi adfil hasi alal almi na ce mala'ikati ya hada da jibrila da mika'ila to amma daga baya aka sake fito da su don nuna daukakar matsayin su wajen Allah tabaraka wa ta'ala wala ga nan na ilaika ayatin bayyana hakika mun saukar ma da ayoyi wanda suke mabayyana nazalat wannan aya ta sauka ne radda alam ni suriya da radda bisa ibnu suriya qala yawmal nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana shi ibnu suriya yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ma ji ta na bishe ai mu dinnan baka zo mana da wani abu ba abinda ka zo da shi ba mu yadda da shi ba قال تعالى سيو بنجي سبحانه وتعالى يتي ولقد انزلنا اليك يا محمد ايات بينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه من سوكم ما da ayoyi wanda suke a fili warihat wanda suke a fili wa ma kafuru biha ba wanda ke kafircewa da ayoyin nan ilal fasikun sai ko kangararrun bayi kangararrun bayi su ne masu kin yadda da ayoyin nan da Allah ya saukar gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw kullama ahadu ahadan na bazan fariqum minhu yanzu su haka za su duk sanda suka yi wani alkawari na cewa za su bada gaskiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam alal imani bin nabi cewa za su bada gaskiya ga annabi sai a samu wasu a cikin su su jefar da wannan alkawarin bi na ƙarfi ta fuskar warware shi haka daidai ne a ce mutum ya yadda da abin da yake gaskiya kuma daga baya dawo ya ce bai yadda ba wala sauran laminu kai abin da yake damun su shine damun mafiya yawan su imanin bai shige su ba fada suke da baki kawai amma hakika bai shige su ba domin da ya shige su da haka bata faru ba daga gare su wannan ma ja an rasulun min indillah lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqu lima ma'ahum wanda yake mai gaskatawa ga abin da yake tare da su to na fanza fariqu min allazina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhuri wasu a cikin wa'anda Allah ya hore musu littafi sai suka jefar da littafin Allah wato attaura bayan bayan su tunda attaura ta zo musu da cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to lalle su ba da gaskiya da shi da annabin ya bayyana suka ki ba da gaskiya da shi ba sun yi wurgi da attaura ba inda attaura ga inda ta zo musu da shi ka annabi la alamu kai ka ce san ma fiha abin da yake cikin attaura ba min annahu nabiyyun haqqan daga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne da gaskiya waccan aya ta baya da aka ce akula ma ahadu ahadan na bazahu fariqun minhu tana magana akan yahudawa amma ta jage zatta akan dukkan wanda yake wani alkawari ga Allah amma daga baya ya zo ya saba alkawarin ko ya zo wani haka kawai ya ziga shi ya bar wannan alkawarin da ya wa Allah a kai wa Allah alkawari cewa ka ji ka gani ba dole a kai ma ba kai ne da kanka ka dubi fallar da take ciki ka yadda cewa kullum sai kai wa Allah sai fari ɗari ko sai kai salati ga annabi ɗari ko kai la ila illallah ɗari safa da yamma amma haka kawai daga baya ka zo ka jefar da wannan alkawarin da kai wa Allah don da kai din nan ba don wani kai ba don Allah kai Allah ne ya faɗi farlar istighfari ba wani ba Allah ne ya faɗi farlar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani ba Allah ne ya faɗi farlar la ilaha illallah ba wani ba ganin haka yasa ka ce ka ji ka gani kai wa Allah alkawari kullum sai ka faɗa to daga baya a ce an same ka ka sa kafa ka shure wannan yayi daidai kaga ko da kana musulmi to amma ka ɗauki tsari ne daga tsarin yahudawa shi yasa ake faɗa lalle a cika kuma ake faɗa cewa duk wanda yawa Allah irin wannan alkawarin ya zo ya saba to ya kiyaye mummunan ƙarshe ya kiyaye mummunan ƙarshe a gare shi Allah subhanahu wata'ala ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon cikawa da duk alkawarin da muka yi gare shi Allah subhanahu wata'ala dai yana son masu cikawa ga alkawari Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa cikawa da alkawari wa manaufe bi ahadihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum allazi bayatun bi Allah ya taimake mu a dukkan lamura ya dora mu akan tafarki madaidaici a koyaushe Allah ya nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ya hore mana kuma bin gaskiya ya nuna mana abinda ba gaskiya ba a matsayin ba gaskiya ba ne kuma ya hore mana kiyayewa daga gare shi Allah ya taimake mu ya taimaki musulmi ya taimaki yan uwan musulmi a duk inda suke ya kare kasar mu ya kare baki ɗaya kasar mu kasashen musulmi alhamdulillah
Suleiman ne ke mulki don wani makirci na shekaru sai suka rubuta ko ilimin tsafi suka binne wannan abin da suka rubuta a ƙarƙashin kujerarsa ta sarauta lamma nuzi a mulkuhu lokacin da aka cire mulkin sa ka ta sarku sama wata rumu ilaiha ka zai ba wata kihi ila sana shedanu sun kasance suna hawa sama dan sato ji abinda aka yi wa aike da shi zuwa ga mala'iku sai su saci abinda suka sata su hada da wasu garace-garace su zo su sada wannan abin ga bokaye fayu don wani su ringa rubutawa wa fi sha zalika wannan ya yaɗo wacce annal jinna ta alamul gaiba ya yaɗu cewa aljanu sun san gaibi fa jama suleiman al-kutuba wa da faraha sai annabi suleiman ya tara wannan abin da aljanun ko shaidanin nan suka rubuta ya binne ta falamma mata da na tashari'u alaihan nas yayin da annabi Sulaiman ya wafati shaidanu suka nuna wa mutane inda annabi Sulaiman ya binne wasu ta kuka suka fidda ita wajen dubiya sira suka sami ilimin sihiri a cikin wannan yana cin abin da su shaidanun suka rubuta don wani makirci nasu suna cin abin da suka rubuta don wani makirci na a ƙaru da mutane suka duba suka gani sai shaidanun nan suka ringa cewa da su إنما ملككم سليمان بها وإنما ملككم بهذا أي النبي سليمان ya mulke ku ne da wannan tsafin nan ne ya sa ya samu damar mallaka ku fata annan mu a sai suka tsaya koyan tsaf wa rafa ruhu tuba an biyayi suka kakkaɓe da tattafan annabawan kala ta'ala wani tabaraka ta'ala ya tabbata annabi Sulaiman na hutarwa ga annabi Sulaiman wa raddan alal yahudi dan raddi bisa yahudawa fi kauli da skance unzuru ila muhammadin yasmur sulaiman fil anbiya yanzu ba ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambata annabi sulaiman a cikin annabawa ma kana illa sahira ai shi annabi sulaiman wai ba annabi bane ai matsafi ne kare so bin kala ta'ala ubangiji ya faɗa dan yin raddi akan yahuda wannan masu da'awa cewa annabi sulaiman ai tsafi kawai yake wa ma sulaiman wannan sulaiman bai kafirta ba ai lam ya amal sihira ai bai aiki da tsafi ba bai aiki da tsafi ba ashe wannan ya nuna mana kenan ashe aiki da tsafi kafirci ne kenan aiki da tsafi ashe kafirci ne kenan walakin na shayaɗi na kafar shaidanu su ne wanda suka kafirta ba annabi Sulaiman ba yu'allimuna an-nasa sihir da kasance wasu suna sanar da mutane tsafe-tsafe suna koya mutane ya za a yi tsafe-tsafe wa yi alimuna ma unzila ala malakai suna sanar da su kuma suna sanar da mutane abin da aka saukar ga mala'iku biyu bi babila abin nan babila wani himamu abin da aka yi wa mala'ikun nan biyu ilhamar sallar sihiri na daga sihiri abin nan babila baladun fi sawa da lera babila wani gari ne a tsakiyar ƙasar iraq haruta wa maruta wannan mala'ikun guda biyu su ne haruta da maruta ga malaka ne kuma harutu wa marutu mala'ikun guda biyu su ne harutu da maruta kananin salihil mala'ika su suna cikin managartan mala'iku wa ma yu'allima min ahad ba sa sanar da wani yaya tsafin nan yake ko ya ake tsafin hatta ya kula sai bayan sun shaida masa sun faɗa masa inna ma na hannu fitinatu ya yarda mu jaraba ce daga wajen ubangiji ta baraka ta'ala an saukar da mu ne don jaraba an zala mallahu bala Allah ya saukar da su don jaraba ga dan adam yu alimanin nasu sira suna sanar da mutane tsafi ba wanda ya ce zai sai ya koya wa yu alimanihim anna sira kufur suna sanar da su cewa kuma yin zafin nan kafirci ne falata shi yasa za su shawarci duk wanda ya ce yana son ya koyi tsafin nan cewa kaka kafirta ki bar koyan tsafi amma in ya ce shi sai ya koya shi kenan kuma wannan shi ya ji shi ya so farfai ta allamu na minhuma mutane suna koya daga mala'ikun nan bayan farko na bihi bai na mar'i wa zaune hanyoyin da za su yi ya zama tsakanin mutum da matarsa tsakanin ma'aura haza ta'alim wato wannan koyarwar ba wai shine laifi ba yin hakan shine laifi ya na talimar shari'a wajibin hatta ta kadar alistinari domin a san shari lalle ne domin a samu damar barinsa don sai an sa abu ne ake iya barinsa yanda wani malami yake faɗa a rafi shara la li sharri lakin li tawqihi wa man la ya'rifu sharra minan nasi yaqafihi na san sharri ba wai dan aikata sharrin ba dan dai in sanya za a yi bar sharrin domin duk wanda bai san sharri ba a cikin mutane to ba makawa sai ya fada a cikinsa ba makawa sai ya fada a cikinsa لو قرأت القرآن أن شرب الخمر حرام والزنا حرام ولم تعلم كيف ولم تعلم مثل سجل على شرط جاز العمل فتجتنبه لا تقدروا على الإسلام مثلا da ka karanta a cikin Qur'ani cewa shan giya haramun ne ko cewa zina haramun ce amma ba ta san mece ce giya ba ma ko ba san cewa ba wata gaba a jikin mutum wanda take sha'awar haka ba wanda ta fuskar ka sani ne za ka iya bari don zarar ka karanta ba za ka sami ikon bari din ba fa idan ta'limu sirri kan ji tunabi faqat shi yasa ashe su wa'annan mala'iku da suke koyar da zafi suna koyar da shi ne don a kiyaye shi don a kiyaye ba wai don a aikata ba ruwan da ruwa bai na bihi min adin la bi iznillah su kan matsafa ba wanda za su iya cutarwa da zafin nasu sai in allah ya nufi cutar za ta samu ba da zafin mai zafi ba zai iya cutar wani ba sai fa in allah ya nufi cutuwar za ta samu ba wa kullum yusiba na illa ma ka taɓa labulana wai ta allah muna ma su masu koyan zafin nan suna koyan abin da zai cuce su ne filahi da ta lahira wani ba zai amfani su da komai ba akwai wata kisa wani hadisi da ake faɗa wata mace ta zo wajen aisha ta ce ita ta koyi wani bangare daga tsari za ta iya tuba a karbi tubanta sai aisha ta ke mata bayanin cewa ya aka yi ta koyi ta ce ta ji ana bayanin haruta da maruta da suke a babila to ita ta yi kokari ta je wajen ta same su a wani hali ta ce ta zo ne ta koyi tsari sai suka ce da ita a'a baiwar allah karki ce za ta koyi tsafin nan tsafin nan halaka ce ta ce a'a ita ba kome ko menene ma zai faru ya faru ta ce ya iya jure a zaben lahira ta ce ita dai so take ta koya ko menene ma ita ta jure sai suka ce da ita to kin ga a bayan nan akwai wani fili can don a waje yana nan ki je ki fitsari ki dawo za mu koya miki da ta je ta ga wajen sai kwarjinin wajen ya kama ta ta ga cewa da ta fitsari a nan ai bai daidai ba sai ta koma ta faɗa musu cewa ai ta yi sai suka ce kin yi kuwa shi ta yi da kika yi mai kika gani ta ce ai tabbata ga komai ba ta ce ai ya ai baki ba ai ki hakura kawai ki koma gida ki koya ta ce ai ta sai ta koya to shi kenan kin ji abin da muka faɗa miki ki je ki fitsari a wajen nan in kin yi fitsari ki dawo za mu koya miki ta je har sau uku a na uku da ta jan ba sai ta yi fitsari ba tana fitsari sai ta ga wani mutum ya fito daga jikinta a kan doki ingarman doki ya tafi a guje a kan ingarman dokin nan ibta ido ta ga ya bace mata ba sai ta dawo ta faɗa musu wani suka ce da ita ai wannan abu da ka ga ya fito imanin ki ne yanzu kan ke kin gama rawa da imani shi yasa ki je tsari kuma kin iya duk abin da ka ce ma zai iya faruwa ne kenan sai ta ce sai ta ɗebi kwaya kamar ta dawa ta ce ke kwaya fito sai ta ga ta fito ki fitar da zangarniya ta ga ta fitar da zangarniya sussuku ta ga ta rasa sussuku haka aisha ta ce mata to ke akwai wani cikin mahaifanki yana da rai ta ce a tambayi sauran sahabban manzo ni dai ban san wani abu da zaki ki tuba ba ta tambaya gaba ɗaya sahabban manzo ba wanda ya ce mata ga abin da za ta yi a ce ta tuba san abin da za a yi kici a ce kin tuba ba shi ne wani yake malaman da ya ruwaito wa yake cewa da zuwa zamanin masu tsoron Allah masu gudun kasu faɗi magana a addinin Allah ba tare da suna da hujja ba da wajen mu ta zo da tunin ba ta amsa da wajen mu ta zo a da tunin ba ta amsa wannan karamin ma matsala ba tun da mun gama amma ta je za ga sahabbai duka ba wanda ya iya ba ta amsa suka ce gaskiya su ba san me za ta yi a ce ta tuba ba wala kalalim sun tabbatar da mani sharawa cewa duk wanda ya sai tsafin nan ma lahu fil akhirati min ala ba shi da rabo a lahira duk wanda ya dau tsafi yana yi to alama cewa a lahira kan bai da rabo ne bai da rabo ne wanda bisa ma sharobihi a kusa wannan abu da suka sayar da kawunan su da shi suka bar rabon su na lahira suka karbo wani rabo